بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله barkamu da sake haduwa a wannan turmi na biyu kenan cikin darussa daga littafin urjudatu urdatu talab ta malam Muhammad ibn Abdullahi Sufyan al-Hakami Allah ya saka mishi alkhairi muna cikin wato abin nan din da yake yi na gabatar da takarizat da malamansa suka yi masa mun ji mun fara jin takarizin a wato malam Muhammad Salim Addud Allah ya gafarta masa za mu tashi daga inda Addud yake fada a cikin takarizin da ya awake yake cewa kam abradat min nazmi ta'alimin badi'in muhkami wannan waka ta fifita akan wasu waƙe da yawa da aka yi na karantarwa ko na ƙa'idojin ilimi da yawa a inda shi malamin yake cewa wannan baiti ya masa nauyi saboda jin kunya abin da malamin ya ambata a kansa na yabo ya ce fasara mundu barazat sai ta wayi gari tun bayan fitowarta man yanta shikhu yuzkami duk wanda ya shaƙe ta to sai ya kamu da mura shine yuzkami duk wanda ya shaƙe ta wato duk wanda ya ɗanɗana ya ji abin da ke cikinta sai ga cewa akwai aiki da yawa akwai aiki da yawa ana ta rigima akan harkar ilimi mutum bai san me ilimi ba mutane da yawa da suke da gingimu akan abin da ma suke shiga rigima ba su san shi ba to Allah ne kyauta yace tusmil mu'arida laha bi samamin wa bakami sannan wanda kuma duk zai ce zai jayayya da abin da ke cikin waƙen nan na ka'idoji shi kuma za ta samun mashi bai samamin ta kurmantar da shi wa baka mai ta mai da shi bebe wato ya zama kurma bebe wanda bai ji bai gani ya ce fallahu ya zihi ubangiji nake roƙo ya sakan kawa malamin da ya littafin nan jaza'an sakamako wanda layu kalu bikami wanda babu aunawa ya fi ƙarfin a auna shi ba a ƙaddara shi wato sakamako wanda yake Allah zai ba shi sakamako wanda babu lissafi kamar sakamakon masu haƙuri da ake cewa ko ina mai fasabi na azarin bai gairi hisab don ka bude shafi na gaba za ka ga asalin rubutun hannun malamin shi wannan addud wannan na gaban da kake gani wani rubutu ga yana haka kamar na makaranta allo to rubutun shi ne da abin nan ɗin shi da stamp ɗin shi ko sil ɗinsa gashi ya ce sotu takarif bi khatti yadihi rahimahullahu ta'ala sai mu tsallaka takarizi na gaba shine da yace taqdim taqdimun bi kalami shaykhina al-allamati al-faqih shaykh Abdullah ibn Abdul Aziz ibn Aqil al-Aqil wato alu aqil kenan shi ma wannan malamin alƙali ne malamin fiqhu mutumin garin Unaiza garin su Uthaymeen asa a kasar Saudi Arabia gaba daya babu garin da ya kai wannan garin tarihin ilimi yanda ka san Zaria ce misaliya ko Zazzau a kasar a kasar Hausa ko kace Borno akan harkar karatun Qur'ani ko Gabas misali. Karamin gari ne amma suna da tarihin ilimi sosai Unaiza. Shi ma mutumin garin ne. Ya taba samun lakabi na Sheikhul Hanabila, babban malamin Hanbaliya a lokacin rayuwarsa. Shi ma ya rasu a 2011 kaman hijira na da 432 kenan, kaman kwatankwacin shekara 13 ko 14 yanzu. Allah ya gafarta masa. Shi ma malami ne da shi wannan marubuci ya kai masa waƙen nan ya karanta kuma ya masa ya sa masa albarka shine yake cewa alhamdulillahi wahda wa usalli wa usallim ala abdihi wa rasulihi muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ba'd faqad ittala'tu ala hadhihi al-urjuzati al-mufidati haqiqa na karanta wannan waƙe mai fa'ida uddatu talabi bi nazmi manhaj at-talaqi wal adab ta'alif fadilati ash-shaykh rubutun malamin nan Abdullahi ibn Muhammad Sufyan al-Hakami fa'alfaituha sai na tarar cewa wannan littafi urjuzatan wajizatan gajeren littafi ne minas sahali al-mumtani'i da kuma sauki wanda ya wuce mamaki yana daban mamaki kama kalal alamatu as-safarini kamar yadda malam asfari yake cewa taruqu lis-sam'i wa tashfi man min zama tana da da'i ga kunne kuma tana tana tana kosar da kishin mai jin kishi wa qad hawat من النصائح والوصايا والتنبيهات ما يحتاجه الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي yace kuma hakika wannan littafi dan kankani yana dauke da nasihohi da wasiyoyi da fadakarwa wanda duk wani dalibi a farkon batunsa na ilimi yana bukata hakanan kuma malami ma da ya kai mataki na can gaba shi ma yana da bukata amilaha amala man tabba liman habba wannan karin magana ne amalu man tabba liman habba wato laraba sukan ce wato idan mutum ya tsaya yayi abun da ya nuna ƙwarewa kuma yana son yin abun ya iya kuma yayi da zuciya daya sai a ce amalu man habba man tabba liman habba kamar za a ce kai tela ne kuma za ka yi mabuduro ka ɗinki kaga abun ya haɗu biyu ƙwararren tela kuma yi mabudurarsa ko sai a ce amalu man fabbali man habba aikin haziki kuma akan abin da yake so kaga bambanta da wanda baka san shi ba kuma watakila ma ya kawo maka a makare ya matsa maka Allah annabi cewa sai kai masa to wannan shine suke cewa abu wato ya tsaya yayi aikin zuciyarsa na san aikin kuma ya iya waka yace akwai tahqiqatun ilmiyya daga tantance mas'ala ta ilimi wata daqiqatun lugawiyya da mas'aloli na halshi wata hariyatin takhrijiyya da masail na takhrijin hadisai wa wa makhbaruha aw famin manzariha kama a ce jinka yafi ganinka abinda ke ciki na ilimi yafi girman littafin eh an tasma bil muaidi kenan ko khairu min an tarahu wa qad ujibtu biha wannan babban malami yace wannan wake ta burge ni wa hawaltu an ahfizaha aw ba'daha yace kaje ne nufin bari in haddace ta ko kuma wani sashi wali hadha yace dan haka ne ma usi ikhwani wa abna'i biha hifzan wa dirasatan wa sharhan wa talikan wa istishhada yace da ƴaƴana da ƴan uwana duka na musu wasiya cewa su haddace wannan waka su karance ta su sharhin ta su ta'aliki a cikin ta kuma su dinga kafa hujja da ita ana magana fahiya dallatul manshuda wannan wani kayan mutum ne ya bata sai ya gansu wadurratul mafquda kamar wani zinarinka ne ya ɓace sai ka gan shi wa ƙaddan manaha duraran min arajizi man sabaka ya sanya wasu baitoci da ya aro daga wasu mutane da suka rigaye shi kamar yadda ake istishhadi a magana to haka a waƙe ma ya istishhadi kal allamatin lu'lu'i kamar akwai mashahurin waƙe na al-lu'lu'i a cikin adabi fi nazmihil mashhur duk da yake an ta rikici akan waiwaye lu'ulu'i din nan da kai kamar a ce ba zazzage a rasa wannan ba zazzage ake nufi to al-lu'ulu'i akwai mashahurai masu wannan sunan akwai al-Husain ibn Ziyad al-lu'ulu'i ɗaya daga cikin manyan ɗaliban al-Imam Abu Hanifa wanda shekara ɗaya suka rasu da Imam Shafi 204 to wannan bai da alaka da waka a tarihin shi bai waka ba akwai al-Imam al-Hafiz Abdurrahman ibn Mahdi shi ma ana ce mishi al-lu'ulu'i Abraman dan Mahdi da ka sani Malam Musa Imam Ahmad ibn Hanbal wanda shi kuma yaron su ne 198 domin sa'an su Imam Malik ne shi ma bai da tarihin waka a cikin rayuwarsa sannan akwai Ahmad ibn Ibrahim ibn Abi Asim al-Lu'lu'i mutumin Maghrib mutumin Maghrib nan kasar Morocco kenan wanda shi kuma ya rayu a karni na ƙarshen karni na uku zuwa farkon karni na hudu ya rasu takwas. to wannan shi a tarihinsa kamar yadda malamai da yawa suka kawo a cikin suyuti a cikin akhbaru misr wal qahira a cikin littafai mabambanta a cikin abin nan littafin wafayatul a'yan na ibn khallikan da an ce yana yin waka kuma ibn abdul barri a cikin littafin mu na jami bani ilmi fadlihi ya kawo wannan baitocin na al-lu'lu'i yace haka din kuma daga lu'lu'i in kuntuna sai malamai suke ganin da wuya in ba shi ne yawan nawakokin ba saboda ibn abdulbari suna da kusancin wato environment da shi shi yana ibn abdulbari yana yana yana yana andalus kuma ya rayu a pass shi kuma nan yana maghrib kusan wuri guda ne sannan kuma zamanin tsakanin su babu babu tsawo sosai shi wannan 318 ibn abdulbari 463 kaga tsakanin sa akwai kamar shiga 150 bayan waɗannan akwai abu ali al-lu'lu'i wannan shi ma wanda kawai da bace shi dan tatmatul fa'ida amma tabbas ba shi bane abu ali al-lu'lu'i shine muhammad ibnu ahmada ibnu amr al-basri al-lu'lu'i kenan mai riwayan sunan abi daud daga malam abu dauda wanda ya rasu shi kuma 333 mashahurin mai riwaya ne na sunan abi daud a riwayarsa akan ta khatibu ya itimadi din kaji khatibul bagdadi yana riwayar hadisan abu daud da wannan ne malamin sa al-lu'li abu ali al-lu'li kusa sunan abi daud ta samu ta samu hidima mai yawa ta fuskar yawan dalibai masu riwaya daliban al-imam abu daud masu riwaya sun fi su 50 amma akwai mashahuran nuskoki da ake dogara da su idan ka koma alimamu zahabi a cikin tarihul huffaz ya ambaci guda bakwai hakanan suyuti ma bakwai ya ambata hakanan wasunsu kamar ibnu hajirin da ya zo ya ƙara na jin biyu ko uku akan waɗancan za ga akwai riwayan shi lu'ulu'i ɗin akwai ta abdurrabaƙi tammar akwai ta ibnu dasa akwai riwayoyin abul hasan al-warraq akwai suna nan da yawa dai akwai ar-ru'asi da da makamantansu ruwaya abul hasan al-warraq ita ce wanda shi Imam Darqutni ne dogara da ita wajen wajen riwayarsa daga Abu Dawuda so shi wannan Abu Ali al-Lu'lu'i ba ma a magana sa cewa ko shine lalle ba shi bane domin shi ma ba shi da alaka da harkar waka to al-Lu'lu'i da ake ambata za mu ji da zai kawo waka ya ce ta Lu'lu'i ne haka az-Zabidi azzabidi sahibul kamus murtada azzabidi malamin su ibn hajar ne eh ba zabidi ake cewa ba zubaidi ba domin zabid sunan gari ne hayin sunan shi kenan a kasar yaman malamin su ibn hajar ne wani malami attajiri mai yawo da karabkan raƙuma sama da 500 yana kasuwanci gari gari amma an ce kuma a cikin raƙuman nan akwai raƙumi guda biyar wanda duka laftunsu littafi ne kawai littafi ne gaba da laftunsu saboda kan yaje wani gari ya zauna yaran shi da sauran sakatarorin shi da masu aikin kasuwa za su kama kasuwa shi kuma a masauki ko zai ci gaba da nazari idan kuma akwai dalibai su zo a musu karatu haka yake rayuwar shi attajiri ne kuma kuma malami ne shine mai alqamusul muhit na Fairuza Badi to shi kuma da Zabidi ya mishi sharhi shine Tajul Arus min Jawahirul Qamus a sannan ga Wal Hilali Al-Maliki wani babban malami ne shi ma wa gairin da wasunsu wala siyama mashtamalat alaihi min fadli al-ilmi wal ulama samma abin da ya cirato na falala ilimi da malamai wa manhaji talabil ilmi da salon da ake bi wajen koyon ilimi wal haffi ala al-hifzi da kwadaitarwa game da haddace ilimi da ka allazi ahmalahu ba'du wanda da dama yanzu an yi watsi da haddan ilimi an fi an fi ganewa yana na a cikin littafi yana na a cikin memories yana na cikin videos da sauransu da ka tambayi mutum wuja sai turo maka wani dan gajeren video wani dan gajeren sauti shi wannan shine ya kacin hujja a wurin sa kaga wannan bai sani bai sani na kwana harka ilimi ba bai sani ba eh kamar yaro ne bai siyan abu a shagon ka tambaye shi kudi sai baka takardar minti irin wannan da yara suke kudin wasa dai zai ka zai ka bashi kayan ka kai mai shago shi dala kai tafi gida to kamar haka ne irin waɗannan masu hujja da dan makaƙa sautiya da mar'iya a haka suke saka baki a harkar ilimi idan iyakacin rabanka kina ilimi bai kamata ka sa baki ma ana magana a ce kai da hujjar ka bata wuce wane ya ce a ina ya faɗa a sauti ko a voice ko a murya ko a hoto wato ba za ka yi buɗe na cikin littafi ka karanta ba to ai bai kamata ka sa baki ba ana magana bai kamata ba ya kamata kowa ya san dalilin zamun bakinsa ya ce wata hazir da kuma tsoratarwa min awa'iƙin talab daga matsalolin da ke san zama tarnaki ya yi bayani a kan matsalolin da ke zama tarnaki ga ɗaliban ilimi irin kamar shi wannan ta'alum ɗin da talauci da gaggawa da sauransu wasu shahada bi adadin min al'adis wal athar kuma na ga ya kafa hujja da hadisai da asarai na malaman farko wa kada ausaituhu bi tsaba'iha yace nayi ma shi malam Abdullahi Alhakami Muhammad Sufyan Alhakami na mushi recommendation cewa lallai a buga littafin nan a yada domin sanda aka bashi kawai a rubutun hannu ne wa nashriha a yada shi wa naqliha alal cassette nace kuma ayi ayi recording dinta a cassette wannan ta'aribi ne ko li yashula tanawuluha dan a samu saukin mu'amalantar ta wa tabaduluha da kuma sharing la'alla Allah an yanfa'a biha wataƙila Allah ya sa amfana kama ausaitu an yashrahaha kamar yadda mushi wasiya cewa yayi mata sharhi sharhan mukhtasaran takaitacce ya fukkuru muzaha wanda zai yi bayanin wasu sarƙaƙiya da ke cikinta wa yastakhriju kunuzaha ya fitar da wasu taskoki da ke cikinta wa yutarjimu lil a'lamil madhkurina fiha sannan yayi bayanin malaman da aka ambace su yayi bayani takaitacce akan suwaye su wabillahi tawfik yayi aiki da duka wannan wasiyoyin ya yake da wasiyar da aka ce mai cewa ya sharhin da shine wancan sharhin da ya faɗa a baya isafu dawil arab bi kashfi al-litham an udatu talab zaka mun saka shi shi ma a cikin group ɗinmu na telegram ga wanda yake so zaka iya cirewa kai printing wajen shafi 400 akwai shi kuma a kasuwa ko yanzu kana da dan uwa ko aboki da ke maka ko riyad zaka iya cewa ya siyo maka is very common ba san dai ko yanzu ya kare a kasuwa ba amma is a very common littafi sannan kuma shi ne aka yi mata wannan rikodin ɗin ga shi nan za ka yi samun shi rika ji shi ake ba ba lafiya ko ba za a jo ya yi daɗi sosai rikodin ɗin wallahi ana ji da shi kawai ya kacin shi kenan waya yan ƙauye ok ok
والسلام ما جرى نهر على نبينا خير الورى وآله وصحبه الأطهار الفاتحين القادة الأخيار وبعد فالعلم أجل مطلب به ينال المرء أعلى الرتب وهذه أرجوزة حررتها قدر استطاعتي وقدر صعتها بنخب من كريم الأعلام نظما ونثرا بالمحل السامي نظمت فيها المنهج القويما لطالب العلم ليستقيما wannan sautin a Sheikh Sa'ad Al-Gamidi ne shine ya ya rera ta su biyu da wani mai rerawa shi ma so za dai aji insha Allah ina wa kaina wasiya da ƴan uwa cewa mu saurara mu ji za ka ji kuma ga sauƙin a larabcin da fahimtar da sauransu to ya mushi wannan wasicin shine aka yada ta akwai kuma za ka samu wasu malamai na ga a youtube da na aini browsing haka na ga sharhohin da aka yi mata kala daban-daban gaskiya akwai da daɗewa mun taɓa bin sharhin wani malami mutumin ƙasar kuwait ta telegram na ta neman da na yi downloading ɗinsu na ga kwai na cikin ko cikin hadis na da aka sace ne ko na makamanci haka na taɓa downloading ɗinsu a kasusuwa ne ya mana su guda 31 ko da biyu rabin awa rabin awa haka ana karantawa yana sharhi a gurguje wani malami ne mutumin kasar Kuwait matashi ne ma a wani kaman bai ci mu ba haka so akwai dai malamai da dama da suka karanta wakan suka yi sharhin sa zaka yi samu sharhi daban-daban musamman a YouTube sai ka isti'ana da su wajen fahimta yadda ya kamata idan mun gansu insha Allah za mu sake saka su a cikin group don ɗalibai da yan uwa su samu da yake cewa katabahu al-faqiru ila Allah Abdullah ibn Abdul Aziz ibn Aqil hamidan lillah hamidan lillahi wa musalliyan wa musalliyan musalliman ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in gashi nan ya sa date a Qurratul Muharram 1430 wato daya ga watan Muharram shine gurra a afwan gurra shine lokacin haske lokacin haske tsakiyar watan Muharram kenan 1430 a a Uh, shekara kamar nawa kenan yanzu kamar sha biyar ko sha shida da ya wannan rubutun shi kuma kan shi ma a gaba ga, ga nashi wannan, wannan uh, abin nan ɗin uh, gurra ɗaya ga wata ne kuskure na ne ɗaya ga wata shi ne gurra haka laraba suke ce masa a yakuri ga yi nan shi ma nashi an buga wannan rubutun da aka faɗa don shi ne aka zo da aka kawo maka asalin kwafin da ya aiko daga ofis ɗinsa ko mun gane a yanzu wannan da muka karanta an yi shi ne da salon harafin da aka buga littafin to akwai asalin wanda shi malamin ya aiko shi kuma wacce kaga rubutun hannun shi to takadimi na uku wani dan gajere shine na ma'ali ash-shaykh al-faqih doktor salih ibnu abdullahi humaid shi ma mutumin garin buraida ne a kasar saudi arabia wanda har yanzu yana da ransa eh Allah ya kara mishi lafiya babban malami ne cikin malamai yayi aiki a hay'atu kibarul ulama wato wannan majalisa mafi girma ta malaman ƙasar Saudi Arabia masu bada fatawa da shawara din nan ga hukuma shine yake cewa alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala al-anbiya'i wal mursalin على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وبعد فقد اطلعت على أبدة الطلب بنظم منهج التلقي والأدب من نظم أخينا الشيخ عبد الله بن محمد سفيان الحكمي فوجدتها ice na karanta wannan waƙe sai na tarar cewa waƙe ne wanda yake urdudatan nafi'a mai amfani kwarai da tullabil ilmi ga ɗalibai a a a wa ahsanu ما يميزها أنه ضمنها قرابة مئة بيت قرابة مئة بيت من نظم طائفة من العلماء السابقين ishe da abin da daga cikin abin da ya bambance ta da sauran waƙe-waƙe shine akwai sama da baiti ɗari wanda aro su yayi daga maganganun malamai ya zuba a ciki a kallu'lu'i wal hilali wal zabidi wa ghairihim kamar yadda muka ji a baya kuma wannan nuna muka cewa duka maganganun da suke yi suna yi ne alhalin sun karanta Allah zika mala albani namu ya tsaye yana faɗa kan irin wannan ɗabi'ar a baka littafi cewa ana so ka yi takarizi sai ka je ka yi takarizin ko baka karanta ba ka je ka faɗi maganganu waɗanda baka gina su akan ilimi ba akan zato daga baya ka samu matsala kuma sai mutum ya ce ni ban karanta ba kaga tun farko wannan gara ka ce ba za ka karanta ba amma su da yake suna da bada abin ilimi muhimmanci to suna karantawa din wa hadha nazmu yace kaga wannan waƙe mufarriqun fi ta'ifatin min tasanifi ahli al-ilm waɗancan mufarraqun waɗannan waƙe-waƙen da aka ɗauko na wasu malamai an zuzzuba su a wuri daban-daban cikin waƙen fajtama fi hadhihi urjuza sai suka haɗu da wannan sai zama ba waƙar mutum ɗaya bace da yawa ne as'alullah ta'ala an yanfa'a biha nashi'ina fi talab al-ilm Allah nake roƙo ya sa sababbin shiga yankan rake yan bana muka fara to su ci moriyan wannan abin a cikin ilimi wa an yusiba sheikha abdullahi alama bazzalahu min juhdin Allah kuma ya sakan ka mishi da alkhairi a cikin abin da ya sanya na kokarin da yayi wa sallallahu ala ala khairi khalqihi wa ala alihi wa sabi katabahu salih ibnu abdullahi ibnu humayd shi kuma ya rubuta a sha biyu ga watan bakwai a shekara ta 1427 gashi nan udu ayati kibarul ulama wa ra'isu majlisul qudaa al-a'la wa imamu khatibul masjidil haram limami ne alkali ne kuma wakili ne a majalisar manyan malamai ta ƙasar saudi arabia sai kuma takdim na gaba shine na ma'ali al-sheikh al-faqih dr abdullah ibn muhammad al-mutlaq wanda shi kuma professor ne na al-fiqh al-muqaran a al-ma'had al-qaba na ƙasar riyadh akwai wata cibiya kamar jami'a ce ko kuma kace wata cibiya ce ta horar da alƙalai na ƙasar saudi arabia da ke riyadh ma'ahadul qaba inda wancan yake me me me fiqhu sira din me sunan shi ne ma Abdul Karim Az-Zaid zai ga shi ma mutumin wannan shi ma anan yake aiki ko kamar da ya fara labarin tarihin sa shi ma wannan malami ne a wannan makaranta shi Abdullahi al-Mutlaq yake cewa alhamdulillah hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa salatu wa salamu ala khairi khalqihi wa ala alihi wa sahbi wa ba'd فقد اطلعت على أبزة التي نظمها أخونا الشيخ عبد الله بن محمد سفيان الحكمي وقد سماها yace na karanta wannan waƙe da malamin nan dan uwan mu ya rubuta da ya sa mata suna Uddatu Talab bi nazmi manhaj talaqqi wal adab wa hiya urjuza tajma'u bayna ash-shumul waƙe ne da ya tattara abubuwa da dama wa salasatil uslub da kuma zubin zance mai sauki wa wuduhil ma'ani da ma'anonin magana a fili suke tanawala fiha fadlal ilmi wa ali yayi magana akan falalan ilimi da falalan ma'abota ilimi wal manhaj al ilmiya yayi magana akan tafarkin koyon ilimi allazi jara alaihi aslafuna wanda magabata suka gudana akai haitu bayyana annahu manhajun qa'imun ala ususin matina ya bayyana cewa manhaji ne dake kan wasu wato tuwasa masu ƙarfi wa shurutun mutammima li hadhihi al usus da sharuɗa ko masu cike matsayin wannan asasi وركزا وركزا بوجه خاص على أهمية الحفظ sannan yayi magana ta musamman ya ya ya ya yi dandara ta musamman akan muhimmancin haddace ilimi alladhi farata fihi al-kathir min tullab al-ilmi fi hadha az-zaman wanda da dama daga cikin dalibai yanzu sun yi watsi da hadda a wannan zamanin ma annahu min ahamil wasailil ilmiya da talabar ilmi tare cewa haddace ilimin na daga cikin mafiya muhimmancin hanyoyin samun ilimi sun ma'arraja ala ahamil adabi sannan ya karkato zuwa maga magana akan muhimman ladabi allati yuhsinu an yatahalla biha talibul ilmi fi nafsi ladubban da yake ana so dalibi ya siffantu da su a karankin kansa wa ma'ashiyuhi da ladubban da ya kamata ya siffantu da su wajen mu'amala da malamansa wa aqranihi da ladubban da ya kamata ya siffantu da su wajen mu'amala da sa'o'insa wa kazalika adabul muallimi fi nafsihi ma tullabi da kuma ladubban shi malami wajen mu'amala da ɗaliban wanta ila zikiri a wayi talab ya kuma ambaci matsalolin koyon karatu allati ta'taridu tariqa talibil ilmi wanda suke bujurowa su zama sarkakiya a hanyar ɗalibi da yuhawila tajannuba tajannubaha wa taghalluba alaiha an yi haka dan ɗalibi ya kokari ya guje musu ya ci ribar guje musu wala raiba anna hadhihi al-urjubata تسهم في رسم المنهج الصحيح الذي ينبغي أن يسير عليه طلاب العلم babu shakka wannan waƙe ya taimaka wajen siffanta manhajin da ya dace watin ɗaliban ilimi su gudana a kansa hatta yaslimu min aljunuhi ila alguluwi dan su tsira daga karkata zuwa ga zakewa allati waqa fi ba'd ash-shabab al-yawm wanda matasa suke ciki akai zakewa wajen magana da cin mutunci da sakin baki wa tarattaba alaihi kathirun min al-khalal wanda ya haifar da matsaloli da yawa muna da bukata musamman hajin da ya kamata mu gudana akai wanda muka ga ya dace da abin da muke akai mu gode Allah mu riko da shi wanda muka ga akwai kuskure mu tuba mu gyara dan al'amarin ilimi tafi da ya kamata mun ma yazidu lintifa bi hadhihi al-manzuma an yusajjala an tusajjala fi sharitin masmu'in daga cikin abin da nake ganin ya dace shi ne ya ce nima ina gani ya kamata a yi rikodin ɗinta a cikin abin nan wato sharit kaset masmo na murya na sauti audio kai yar gaba tullabu fil ikbari ala sama'iha so ɗalibai su kwaɗaitu zuwa ga wato sauraron wa huwa amrun harasa alaihi nazimu fi silsilatihi lati yaqumu bi tahqiqiha wa ikhrajiha kuma amfani da sauti wajen ainihin wato a a taskace ilimi malamin nan na san yana da ba da muhimmanci wajen haka a cikin silsilar da yake fitarwa wanda muka fara silsilatul mutunil ilmiyal mukhtara duk matanin da aka zaba akan akan sajjala shi a sauti sawa'un waƙe ne ko ko ba waƙe ba kamar za ga salfiya iraki din nan wanda aka fitar mai takiki tana cikin aikin da suka yi ولا ريب أن, أن تسجيل هذه المتون العلمية أنفأ لطلاب العلم من الإسراف في سماء الأناشيد العاطفية باب الشكة أيما ɗalibai rikodin ɗin waɗannan waƙe-waƙe na ilimi su dinga sauraron su yafi musu amfani fiye da sauraron waƙoƙi na soyayya shine al'atifiya waƙar soyayya da kaɗe-kaɗe kana ji hankalinka na tashi dukka rikice ka zama kamar wani sabon motsatsi innani ad'u tullabal ilm yace kuma ina kiran ɗaliban ilimi ila al-inayati bi hadhihi al-urjuza cewa su bada muhimmanci da wannan waƙe wa mudarasatiha su tsaya su karance ta tsakankanin su a karanta a fahimta a nazarta wal wuqufi inda al-ahadith wal athari wa akhbar al-ulama allati waradat fiha ina kawo hadisi ko wani labari a tsaya a wurin ai dabdala wattakhalluqi bima dhukira fiha kuma a dabi'antu da halayen da aka ambata cikin ta min adabin wa wasaya na ladubba da jan hankali as'alullah ta'ala an yubarika fi juhudi sheikh abdullahi al-hakimi wa yasbiga alaiha thawbal qabul ya Allah ina roƙonka ka sanya albarka ga wannan aiki kuma ka sa mata rigar karbo a cikin mutane wa yarzuqana jami'an al-ikhlasa fil qawli wal amal Allah ka azurta mu da ikhlasi cikin maganganunmu da ayyukanmu innahu khairu mas'ulin Allah shi ne mafi alkhairin wanda za ka roƙa. Wa sallallahu wa sallama ala rahmatil muhda wa ni'matil musda nabiyina wa qudwatina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muhammad ibn Abdullahi al-Mutlaq udu hayati kibar ulama udu lajnati da'ima lil ifta al-mustashar bid diwan al-maliki. Ajidin mukamin shi ne waɗannan. To za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu karanta muqaddimar shi marubucin. za ga yayi mukaddima wajen shafi 25 mukaddima kawai kasancewa karatun nashi ba na wasa bane kuma a- haka zamu bita yadda ya kawo ta ɗai ɗai ɗai a hankali kafin mu je ga asalin ah, matanin waka insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullah